إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yan uwa masu daraja kamar da yadda aka saba a duk yawmul khamis ba'da salati al-asri ila salati al-maghribi nuqaddimu hadha at-tafsir al-mufid al-musamma tafsir ibn kasir rahimahullah azza wa jalla tafsir al-quran al-azim lil imam ash-shaykh ibn kasir rahimahullah azza wa jalla kuma ina ga yau zamu tashi darasi na 177 cikin jeren tafsirurruka yadda muke zanuwa yan uwa kamar da yadda ko sani wannan malami ne na farko na tafsiri mufassir na biyu daraja shi ta biyu kuma muhaddis na uku kuma mu'arrikh ne na hudu kuma faqih ne to kaga waɗannan ilimin mukan guda hudu sune ilimin da musulunci yake bukata musamman ma ukun na farko da na zanu na farko mufassir ne kaga ana bukatar duk musulmi a ce ya san tafsiri na alqur'ani na biyu muhaddis ne duk musulmi na biyu muhaddisi ne duk musulmi ana so a ce ya san ilimin hadisi kuma ka ɗange shi na uku kuma faƙihi ne to kaga wa'ina ilimin uku kaɗai in ka same su to shi su ne ilimin addini Allah ka tartar da mu to banda wani halin mu'arrikin halin malamin tarihi ba za ka kwatsa mushi wata kissa da wata ba saboda yana da ilimin cewa kissa ta kaza ta faru a hijira tana da shekara kaza kissa ta kaza bayan manzon Allah ya kaure daga Makka zuwa Madina da shekara kaza aka yi yaki kaza kaga wanda yake da irin wannan ilimin kaga mana alqasim kaga ya huta gunda zaka mishi ikhtilali baina ma waqa fi hunak wa baina ma waqa fi hunak ba baka isa baka mishi irin wannan misali to da haka wannan da yana cikin kimeman malami kuma kamar yadda kullun nake faɗa ya kai yayi alfahari cewa tafsirin shi shine nabi a duniya daga tafsirin jami'ul bayan ya tafsirul qur'anil azim kamar yadda manyan malamai masana suka faɗa haka da farko akwai wanda suka tayi a bisa kan fahimtar cewa tafsirin da ya yi kowanne shi wanda ijma'i ne na duk malamai na duniya shine jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an bayan shi suka ce al-jami'u li ahkamil qur'an lil imam al-qurtubi wasu suka faɗa haka amma daga bayan malamai al-muhaqqiquna wanda suka san ilimi na tafsiri kamar inda ake fuskantowa mutane in Allah ya faɗi magana a Qur'ani me yake ni kuma da yanda hadisi yake fassara ta kuma da aikin magabata suka ce wannan maganar wadda aka faɗi akwai sake cewa tafsirin Ibn Kasir ya yi tafsirin al-Imam al-Qurtubi sai kawo wajen tamyiz guda uku tafsirin farko shi tafsirin Ibn Kasir inda na farko ne ijma'i malamai sun tabbatar ya yi aljami na farko tafsirin ibn kasir tafsirul qur'ani bil qur'ani wanda kuma shine afdalul tafsir na biyu kuma ibn kasir yana tafsirul qur'ani bis sunna kuma a wannan bangaren in ma al-imam al-qurtubi yana haka to malamai sun yi ittifaki cewa ibn kasir ya yi shi haka saboda shi al-imam al-qurtubi ba malamin hadisi ba shi kuma ibn kasir malamin hadisi kaga kenan dole zai yi shi ganewa ayar da hadisi zai fassara ko aikin manzon Allah ko fatawashi ko tabbatarwa shi na uku shi ne za ka iya cewa abinda aljami'u li ahkamil qur'ani yayi wannan tafsirin da muke karanta shine zunzurutun fiqh al-imam al-qurtubi yayi ibnu kasir zunzurutun bayyana fiqh a cikin tafsirin shi sai dai amma malamai suka ce ai zunzurutun fiqh shi ba zai hudda shi ba saboda shi al-imam ibnu kasir bayya sabkiwa mutane daga fahimtar aya ina ba da mun fahimta istidlali na aya kadar kuma da dalili na aya shi kuma al-imam al-qurtubi ya zo akan aya daya bayan an ƙare magana akan ƙura'ani akwai mu magana akan tarihi akwai mu magana akan fiqh kuma akwai mu magana akan tattauna kalmar aluga na larabci sai kaga akan aya ɗaya an ci fashi goma a tafsirin al-Imam al-Qurtubi to shine malaman tafsiri suka ce to shi kuma tafsiri bai san haka abinda tafsiri yake bukata na farko shine abinda aka sabko na nassin al-Qur'ani wanda aka karanto mana aya to wannan ayar a gane me manufarta ubangiji da ya san kwa wannan annabi me yake so a gane ga waɗanda ake wa wa'azi kaga dan ka kai su wani guri ma ka karasa kan ilimin nahau ko a ilimin sar ko ka karasa ilimin balaga ko ilimin aruf ko ilimin fasaha kaga baka karasa da komi ba saboda yanzu ba wannan ilimin bane ake bukata abinda ake so almuhim wannan ayat me sababin sabkat akan suwa ta sabkan me ake so mu mu gani in wajen bangaren aikata ne mu aikata in ne santa ne mu ne sance shi to wannan malamai sun yi ittifaki cewa wannan tafsirin da muke karanta tafsirul qur'anil azim ban ma gamun da aljami'u li ahkamil qur'an wajen nuna mutum ga abinda aya take ga abinda aya take shirye suwa ga wata aya ɗan uwarta ta ce kaza wasu suna ga cewa ɗaya ta shahi ɗaya amma ilimi ya nuna cewa ibnu kasir ya ce ko ce bata shahi ba ko to wannan tafsirin da haka shine na biyu dai zance mafi inganci wannan shine tafsiri na biyu a duniyar ilimin tafsiri kamar da yanda ko sani abinda muka dogara da shi shine tafsirul qur'ani bil qur'ani na farko kenan na biyu shine tafsirul qur'ani bis sunna ya'ani bi aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na uku tafsirul qur'an bi aqwali salati salih wa ma ashbaha zalika min at-tafsir ubangiji madaukakin sarki ya ba mu ikon fassara kalmomin da yake sannan tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yi mana kuma Allah tilasta mana amfani da duk abin da muka ji a cikin wannan littafi mai tsarki ubangiji madaukakin sarki ya ba mu ikon aikatawa inna ne santa ne Allah ba mu ikon ne santa tarihi wanda yake zawa na cikin alkur'ani istosi wanda ake kawa da bayanan nuka masu ratsa zuciya Allah tilasta zuciyar mu mu gaskanta ko da bin masu na'am za mu tashi magana akan wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam kar kuma ta yan uwa tike ne dangane da Annabi Isa da al-hawariyun a lokacin da suka tambaye cewa ubangijinka ya iya sabko mu tabirkin abinci daga sama ko tabirkin abinci daga sama yace haba ku ji tsoron Allah mun in har da gaske ne kun yi imani suka ce wallahi Annabi Isa san san magana mai bata da alaka da tsoron Allah mu so ne muke zuciyar mu ta nutsu mu tabbata cewa lalle kai annabi ne kuma mu ga cewa abin da muke da yaƙini Allah ya iya to mu ƙare yaƙini akan ya iya to kan annabi Isa ya fahimci cewa ashe ba inkari bane saki ashe neman ilimi ne saki a ƙarshe dai annabi Isa ya roki Allah ya musu irin abin da suka bukata ba himan sa ba ba himan sa ba mun yi dogon bayani Allah madaukakin zargi ya sabu kasu musu teburkin abinci daga sama kuma a ƙarshe kun ji ai abin da nace in ka koma sunanin nasa'i wani littafi ana ce da shi al-mujta ba shi al-imam an-nasa'i ya rubuta shi bayan yayi sunan jin shi ya kawo abinda yasa sai kawo da sannan halo in ka koma majmu'ul fatawa na shaykhul islam ibnu taymiya shi ma ya kawo sababin da yasa wayannan mutanen sai kawo da to nan banna buƙatar ka gane mu koma abinda muka yi na wancan satin kaga ya zama to tahsilul hasil wani abu ne wanda dama an yi bayani akan shi a ƙarshe dai a lokacin da Allah sabgo mashi tabirkin abinci imani suka yi ko kuma a kawurciya suka kaga kawurcewa suka yi mu kuma ce an sabgo masa daga baya aka dora musu doka cewa an aka ci kal a ajiye kuma kal a rage kuma kal a kwanda shi kawai su ajiye hankalinsu kullum za a rika sabgo masa da abinci daga baya kuma daga baya suke ajiyewa ka lura suka sabawa abin da Allah ba da sako annabin ya gaya musu ubangiji madaukakin sarki eh haka yato mana ce fa kullana lahum kunu kira da ta nakasi ina a ƙarshe ma ya muka samu wata aya tana nuna cewa ashe kala biyu aka mai da su kala da farko aka mai da su alhanzar kala ta biyu aka mai da su birarrik hal malamai aka tambaya Abdullahi dan Abbas me yasa ba a mai da su ba kala guda aka mai da su kala biyu yace ku san ya ne ya faru su samarin da suka saba daga cikin wannan dokar ta ka'ida ya aka mai da su birarrik saboda biri yana kama da samari su kuma da tijawan su ka lura tsayin su yan shekara 60 abin da ya sama ko daga hamsin abin da ya sama ya kame da su alhanzar da in kun diba za ku ga alhanzar da me yake kama yana kama da tsayi to kaji hikima wajen azaba lama in za a kaskanta mutum to ya diba siffar da ta dace da irin shi kalu da ta kuwa kaskanta ka ta wannan fanni samarin aka mai da su birrika su kuma latijawa aka mai da su alhanzar to Allah raba mu da irin wannan layi Allah raba mu da ubangiji ya dora doka su kutum kuma an san cewa daga Allah take kaukace an ki ba ai ko kuma ya raba da ita Allah raba mu da irin wannan dabi'a Allah kare na mala alƙas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الكجام الزويدة نعم تعلم نعم
تعلم.
تعلم ما في نفسي akwai zawaidi ba in ka ce fi nafsi ai babu zawaidi kai mana نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك Mm.
إنك أنت علام الغيوب ubangiji madaukakin sarki ce wa idh qala allah ya isa ibn maryam ka tuna manzon allah lokacin da allah ce ya kai isa dan maryam wannan kun ga tasmiyatul ism ake ce da shi a ka'ida na nahwu tasmiyatul ism bil ism shine ambatan suna da irin sunanka kuma wannan sunan ma kaga daga allah to nan tambayar da nake irin wannan sunayen guda nawa ne a qur'ani wanda allah ambata annabi isa da su abubuwa guda hudu ne allah ambata annabi isa a qur'ani uku suna ɗaya sai duk da malamai suna ga siffar sun hima ɗaya sun kai kaman guda uku yanzu dai suna guda uku na in so samu ne almuqaranatu bi itiyani al-aya in so samu ne a dan hada mana da zawa da aya na'am nan mun samu Isa dan Maryam na'am can ma ya ce wa idza qala lahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilu allazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah nan magaga Isa bi Isa yanzu kuma muna neman suna guda biyu.
نعم na'am na'am ذلك عيسى بن مريم baka قال gane ba ba sunan isan bane nake so a yi ta zawa suna daban-daban guda uku wanda Allah an bace shi a Qur'ani an samu ɗaya kenan sauran nawa kenan sauran biyu na na na sunayen shi wanda Allah an bace shi a Qur'ani daban-daban an sami Isa ko Allah yana da wani suna na biyu Allah yana da wani suna na uku yanzu ka gane na kana nihin cewa kaman inda Allah an bace Isa da Isa to ai sun yi guda biyar eh mana ina ga sun kusa goma na المسيح Na'am.
المسيح Yau ya kaka aya. Ai ba almasiru kyan ba. Ai ba almasiru ba ya kaka aya. Eh ba daidai ba. Na'am. Na'am. Lan yastankibal masihu an yakuna abdan lillahi wala lil malaikatul muqarrabun wa man yastankib an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Allah karo guda. Mal إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كان يا فلان da amma akwai suna guda ana amina alai abdu ne nawa kenan biyu akwai na uku kuma hadu wayannan kenan an gama su uku ko to akwai na hudu kuma na arru نعم na shi ma ku daji ku gama ne za ku daji na na
خلقها na إلى مريم نعم ما شاء الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الروح shi ma yana cikin sunan annabi Isa kaga shi kuma wa kalimatu wanda mana Isa ya ga ita kuma sifa ce ta annabi Isa نعم kalmar kasancewa da kone da aka ce annabi Isa he koma mutum to wannan kalmar ita ce Allah ya jefa ta cikin Maryam kawai zamo Isa kawai shi kenan ya zama mutum a cikin kawai ta aihe shi kuma duka a rana daya to da haka yan uwa kaga wannan Isan kaga yana da daraja kaga Allah ya ambace shi da al-abud sannan ya sake ambata shi da al-masih sannan ya sake ambata shi da Isa sannan ya ambace shi da ruhun kuma ya dora mishi siffar kalimatu kuma daga cikin siffofin shi akwai kahala ma ba kuma ce ko eh akwai ne akahala eh kai ya dauko mulko ai نعم تكلم الناس ilma hadi wa kahala barakallahu bik to wannan duka siffofin shi ne kuma kan kuma ce annabi isa ya kai abun alfahari da duka waɗanda suka taba magana suna jinjirai guda uku shine na farko saboda shi nassun qur'ani ne kashi bin zuwa hadisi yanzu in an zo za a zana abu uku wanda suka yi inganci sai aka samu ɗaya a qur'ani kuma bi a hadisi in an zo za a zana su ne ne firemi dan saboda shi alkur'ani san fursan ne la shakka fi shi kuma hadisi ka iya samun sahihi ka iya samun ba'ibi ina fatan man bai mata kuma banda wannan hado shi ya samu mu'jizar da hado Allah ba shi dama ya zance yana zanan goyo kuma banda wannan Allah ba shi wata irin koguwar wanda yanzu in ka zo kuka yi fasa a fasa da annabi isa ya ce makaroni ce ka ce da zaka wuce نعم kuma yanzu kayan giya shinkafa bayan da shi zaka ci kuma haka ne ba wani ce ba zai kowa katta ne an ba shi labari wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ni Allah hore min ina iya ba ku labarin abinda kuka cika hinku fito daga gida kuma da abinda kuka ajiye za ku ci gobe ko jibi ko baɗi albaɗi ya ga maka abinda ka ajiye za ka ci sai dai in baka ajiye ubangiji madaukakin sarki ya kadartar da mu kwatena lokacin da Allah ce ya Isa dan Maryama a an ta kulita linnasi ta hizuni daga cikin wannan kira'ar a cikin ƙura'u wayi wannan kira'ar isa a anta ba anta ba wanda ita ce kira al'aksa wanda in ka karanta in ka dau galibin makaranta misali ƙurra'u guda bakwai to biyar sun karanta da anta biyu sun karanta da a anta wannan ita ce riwayar habs kenan wani a anta na
habs an as na an karbo an samu hadisi daga an samu riwaya daga azumi akwai guda kuma daga cikin marawatan hannu na akwai guda hamza al-sai an samu ta daga Hamza al-Kisai masha Allah su hudu ne wanda aka rawaito tun da ya faɗi dai kawai shikenan an samu daga Azim kuma an samu daga Hamza al-Kisai wannan qira'a kuma annabi ya koya kal wani ya dauka cewa ita ma qira'a ce wanda aka yi aiki da li'irabi na kalmar al-Qur'ani aka samu misali kamar yadda na muku bayani duka qira'o'i a duniya wanda in ka ji kari ko ƙarya ne mutum ya faɗi ko kuma bashi da ilimi guda goma sha hudu duka kira'o'i duka guda goma sha hudu ne bakwai daga manzan Allah bakwai kuma daga wajen manya-manyan sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina musamman ma sahabbai da tabi'ai nawa kenan an hada ga bakwai ga bakwai sha hudu duk wanda ya ce ma na samu wata kira'a ta sha biyar ka ce mishi makaryaci ne kai saboda duka duniya an yi ijma'i cewa bakin kira'a duka ta alqur'ani bakin goma sha hudu ne babu ta sha biyar kenan mu san cewa wannan kira'ar duk inda kaji an karanta Qur'ani aka ce wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi aw da kira'ar wa ummiya ya tabbata sai ya ulke wani ana ce da ita ya ulke da ilahain min dunillah ka tabbata wannan kira'a ce wadda take sabita anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hallo in gaji wani ya zo ya ce wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta alifin kyau ne a mashi kawai madda ya zama to kenan nawa ne ake takadirin sha wasu malamai sittu harakat wasu kuma arba'u harakat ina fatan mun fahimta ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ce ya kai Isa dan Maryama shin kai ne ka cewa mutane malaka ba ka dan Allah hujja shin kai ne ka cewa mutane abin zai ba ku mamaki ka tuna lokacin da ƙala lahu ba ya ƙulu lahu ban san ba ko min jihadun tafsir kun fahimto cewa in ka ce za ka yi aiki da asalin kalmar to ya kaga ka sami iliti ba su fi kalbi ka cikin zuciyar ko kuma fi dimage ka ko cikin kwalluwar ka wa iz ƙala lahu ya isa hal ya faɗi mishi kullu da hal ya faɗi mishi to ya mishi ne ga mishi nan kenan ƙala lahu bi ma'ana ya ƙulu lahu li isa yau mal kiyama a gaba da za a faɗa abin aka ce an faɗi to a nan min jihadul fiqh me yasa aka jumla wadda take kabariya maimakon aka jumla insha'iyya me yasa aka jumla kabariya li tahqiqil kabar saboda tabbas yadda kaji an ce an faɗi shi a wajen Allah abin hali ya wuce kuma mu a gaba zai zo mu ya busa kawo ba kai ba an ce za a ce to a gaban ka za a yi abin shi Allah a wajen shi hali an yi mu ne yanzu ka gane ake so a nuna mana ƙarfin maganar Allah in yace zai yi abu to shi a wajen shi yayi to amma yanzu ku ne ake so ku gane cewa tabbas abin zai yi to shine Allah dan ku san zai yi he ka cewa kai ka ce kamar mene hal an yi abu sai ku kiyaye kenan wannan ababe na tafsiri duk inda kaji Allah ya ce yayi abu kuma a gaba zai yi to kar ka dauka cewa wai Qur'ani yana da wani iltibasi a bashi da iltibasin komai kawai ilimi ne baka wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama ka tana lokacin da Allah ya ce kai Isa dan Maryama a an ta kulita linnasi shin kai ne ka ce wa mutane ittakhizuni wa ummiya mu kiyaye kenan wannan kira da madiba mu gani wa ummiya ita kuma wancan ta warsu masha Allah a anta a anta a anta kulita linnasi ittakhizuni wa ummi wa ummiya ne kuma wannan kira wanda duka sai in ya ku mutane ku riƙe ni da ni da uwata a matsayin abin bauta guda biyu min dunin laban da Allah a luga na larabcin an ce min dunillah ba ana iya fahimtar cewa an ware Allah ba a shi daman sananne to banda shi in an ware shi to hallo nima da ni da uwata nima na ba ku uzini ku riga bauta mana ku dauke ni a matsayin Allah matsayi na ya kai a ce mana Allah ina fatan kun bayyana a gobe kiyama Allah zai ka annabi Isa da ita Maryam kin da dukkan kiristawa in ma wasu yan yan katolik ne yan evangelik ne yan bambastan ne yan ina ne in ma yan wata dariƙa ne Allah zai ce ku koma share da mai gidan na ku za a tambaya ku ba a aiki da yau kai ka zo ka ce annabi isa dan Allah ne ya Allah tambaya annabi isa kai dana ne ta aina na hudu to ni zan ce dan gari kada ka da ce to kowa a mu ji biki ha ji biki ba kuma za ka hujja da ji biki kaga wanda ka ce mashi dan Allah ne ya ce shi ba dan Allah ba ina wa'anda suka dau annabi isa a matsayin Allah ku zo kuma kai annabi isa kai ne ka ce musu kai Allah ne su riga bauta mu habba ubangiji ai a ce na faɗi wannan magana ba ai kai an kumiya ne ai ba ta dace ba ma a ce na faɗi to kun ji ya ce da a hausa shi ba Allah ba to kuwa ba ku ne ku bauta mishi amma da muka ga bashi da uba yana tasa matattu Allah zai ku ba da ba kun sha waye ya ce ku bauta mishi shine aka nema ya babu to kadima hawa ga gobe kiyama dalla dalla za a yi shi kanshi annabin ma yanzu amsar da yake ba da so ne yake gudawa ba kai ba da ka zo ka dau annabi isa a matsayin dan Allah ko kai da ka dau annabi isa a matsayin Allah shi annabi isan kanshi tambayar da aka mishi duk da yana da gaskiya ko ma ne yake wai sun libe ka lura kar a je sherin sai tasiri a kanshi annabi isan kanshi tsere ya take so ba kai ba kuma da ka kirkira mishi ƙarya ka faɗi ubangiji madaukakin sarki haka ya tomu annabi isa lokacin da Allah zai ce mishi kai ne ka cewa mutane nema ku rike ni a matsayin abin bauta da ni da uwata a rika bauta mu mu bi banda Allah an tambaya annabi isa a gaban yan harko da yan ƙarshe an taso annabi adam awwalu nabiyun kenan ga annabi nuh ga annabi idris ga annabi ibrahim ga musa ga isa ga muhammad da sauransu salihu nuhu hud sulaiman dawud yasa azulkifl duka wannan annaban da ko sani wanda qur'ani ya kama da wanda ba aka ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasas alayka duka annabawan da ka samu labarin su a qur'ani da hadisi da wanda ma kwata kwata qur'ani bai ban labarin su wallahi duka a gobe kiyama ka gansu da idan ka a gaban Allah sahun su daban za musu su ma da ku sahun su daban ake musu kuma ko ne ya raba mishi al'umma shi kamar yadda wata aya ta yi bayani akan haka kowane annabi za mu da shi share ɗaya al'umma shi a bayan shi ga sunan kawai yas su ne a gaba wanda kaga a gaba shine annabi duk wanda yake bayan shi ba annaba bane ka lura eh dai amma tsarin Allah duk annabin da aka kashi kaga lura a jere na farko to na wanda kaga na bayan shi na farko farko to sune sahabban shi saboda kasan me yasa saboda kokarin da suka yi gado da kariyar da suka bashi da soyayyar da suka mishi kanta ta yi abin yanda a duniya waɗanda suka taimaka manzon Allah su Abubakar su Umar to ana hutuwa daga cikin ƙasa in aka kira annabi kasan suwaye masu dage mishi baya to kaji riba ga yan ɗari gafa a fatawar rabbani suka ce wai ana tashin kiyama annabi zai kama shi a hannun ahmad tijjani ya ɗaga ne ina abubakar ina ba kai yanzu ka taɓa gani an yi bayani ahmad tijjani a hadis ka taɓa gani an kashi a ƙur'ani kai ka taɓa gani wai a tarihi na musulunci ma an kama ahmad tijjani to kai yanzu wannan dan Allah ba tsabar jahilci ba ma wani irin karatu ne mutum zai zo ya rika ma har ka tsaya ka saurare shi yanzu annabi ne za a tashi kiyama ya kama wannan ahmad tijjani duka ya bar su abubakar su umar su usman su ali da bawur da sauran wanda suka taimaka manzo Allah su zubairu ibn al-awwa su sa'ad ibn abi waqas su sa'ad ibn mu'az wanda da ya mutu an arish dai ihu dai karkarwa Allah ya ce iya hakuri bisa ga ita mutuwar dole ne an yi ta ce da a ce akwai wanda za a bar shi kalle ya mutu ta ce sa'ad ibn mu'az ya kai a bar shi wanda mala'iku dubu saba'in suka zo jana'izar shi suka tambayi izini a wajen Allah ya ce ku je mala'ika fa dubu saba'in dan Allah malam kadiba ga duka wayannan mutanen annabi zai kyale su wai kama hannun Sheikh Ahmad Tijani wanda shi sanin shi ma ba ba Ahmad Tijani Allah ka tarata da mutum irin wannan ta tsinniyoyin yanzu ba su san ba yanzu duniyar ilimi ce ka san duniyar ta tsinniya an yi ta a baya a yanzu duniyar ilimi ce example yanzu he ka ce in an busa kaho annabi daga ya hoto daga cikin ƙasa wanda zai fara biyo shi Ahmad Tijani ya annabi ya zo ya janyo shi gindin shi ya daga hannun shi ya tambaye kayan ci a wata riwaya banda wannan takariji a wani littafi yau shi kenan yau kana da abinda zaka ce riwaya sanar da nawa matanan baka ta khadiji a wani littafi babu kenan kirkiran kirkiran ne kenan ko ko a littafin mazhabin ku kaka inda aka kada bani shehu ahmad tijani baka iya ba samu duka yanzu ka tsallake sahabbai ka tsallake tabi'ai da tabi'i tabi'in yanzu duka ka tsallake su kake magana akan bayan mutuwar manzon Allah da wajen shekara 500 mutun ke yanzu duk ka tsallake wanda suka gaji ba kairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum bi shahadati rasulillah wannan annabi ne musu shaida shi kuma shaka ahmad tijani ga yamin inda annabi ya taɓa magana akan shi ina ba dan mun bayyana a cikin wanda annabi ya taɓa magana akan shi a tabi'ai ma wai tubana wai sul qarni wannan wai tabi'ai ake magana ba tabi'i tabi'ina ba ya jirwaye da kaman wanka da manzan Allah akan mali shine a gaba zamani zai zo mutane za su yi talabta littattawai akan manyan raƙon da manyan dawakai suna tahiya mai nisa ta kilo dububbuka suna zawa neman ilimi a Madina amma ba sa samu ba malamin da ya fahimci addini kamar wani malami da zai bayyana a Madina eh maliku ya bayyana kuma malamai duka suka yi ittifaki cewa maliku ne wannan wanda annabi ya magana akan shi suna ne kawai bai kama wannan shi jirwaye da kaman wanka shi kuma uwaisul qarni hadisi ne wanda yake ingantacce Umar dan Khattab zai je Umara a wata ruwaya zai je aikin haji annabi ya ce ya kai Umar dan Khattab in ka je aikin haji za ka haɗu da wani mutum ana ce da shi uwaisul ƙarni wa kana mustajab duk addu'ar da ya Allah yana karɓar misali akan shi ɗari ne addu'a goma ya tara da tara ake karɓa mai domin shi in ka tafi kana shi ko ka tambaye shi ya sa ka cikin addu'a shi duk abin da kake so in ya ruka ma Allah shi sahabi shi kuma tabi'i ka taɓa gani sahabi yana tawassuli a wajen tabi'i annabi ya ce to kalka bare shi ya ce annabi a cikin aikin hajji mutane dabubbuka ya za a iya gane shi annabi ya ce ji hankalinka yana da wani tabo ana kawai in kaje ka kasa gane shi ce daga mari kawai da ka ga wani katon tabo ana to shi ya umar dan kadabi ce ya ma'aikin Allah ban da wani ina buƙatar wani ƙarin bayani yace menene yace aka yi samu wannan daukaka yace karshe yake na wajen biyayya ga mahaifi in dai biyayya ne dangane da shatima to karshe yake nan kace uwai su da karni to sai da ratul manta haƙi kaji abin da yasa ya samu wannan daukaka ko ba komai bane sun surutun biyayya ga mahaifiyar shi ai yan uwa kun san mata bayani a tafsirin mu ai kun san bangaren biyayya na mahaifiya ya yi na uba ko saboda hadisin da muka samu na cikin sahihul bukhari ko yace ya rasulullah man abarrun nasi bi sahabati ya rasulullah auto bi suhbati ya rasulullah a mutane waye tantanta in rike shi a matsayin aboki na duk abin da zan yi na gaya mishi wanda zan mishi zunzurutun biyayya ne annabi ya ce mishi qala ummuka summa qala summa man qala ummuka summa qala summa man qala ummuka summa qala summa man qala abuka sun man sun ma'adanaka ba adanaka sai kai aiki da plifuro shi kuma wanda ya kusa da kai Allah ka dartar da mu annabi Isa ubangiji zai kashi gaban shi bayan an tattara yan wargo da yan ƙarshe ya ce annabi Isa kai ne da kai da mahaifiyarka kuka ce kuma a rika bauta muku banda ni qala subhanaka annabi Isa ce ya Allah karkiya tabbata a gare ka mun san wannan kalmar ai kalma ce ta mene ta at-tanzih kalma ce wadda ake tsarkakewa Allah da dukkan wata sifa ta kamala in ka ce subhanaka karshen kalma kenan tsari da wannan ne da annabi ka kalima ta ne kafifa ta nace subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi ka ko ce da me take fara daga subhana Allah ka tartar da bai ya ubangiji tsarkiya tabbata a gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq bi ma sama ba da ni a ce na faɗi wannan magana wanda babu ma gaskiya a cikin a Hausa abinda annabi Isa ke ne ai wannan magana da ba ta ma dace ba a ce ne na waɗe ta saboda a cikin da babu gaskiya a hausa kamar yadda kalmar take ɗauke da shi na larabci wannan kalmar ba ta ma dace ba a ce ni na waɗe ta saboda a cikin ta babu gaskiya a ce ni matsayina na annabi da ka turo ni in shirya su al'umma ka turo ni in yaƙi masu shirka in ɗora mutane akan tauhidi ni fa ka turo ni da wannan misiyon ke kuma in koma share da in tabbatar in samu mutane in ce musu ni Allah ne to anan ma ina bin wani bashi kwa iya samuwa aya a ƙwar'ani wanda Allah nuna cewa duk wanda ya ce shi abin bauta ne shi Allah ne Allah tabbatar cewa zai sashi cikin wutar jahannam akwai wani nasi a cikin alƙur'ani ko dai ku same shi cikin suratul hajj ko suratul anbiya na yi kwankwanto cikin sura na ƙara tura ku kenan na mala'ika na ƙara tura wa man yaqulu minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi kazalika najdi zalimin duk wanda yace daga cikin mala'iku ko cikin annabawa neman abun bauta ne banda Allah ma'ana an kuka bauta mu duk ne da Allah Allah ce to wannan mutum shine fa zalik wannan mutum to za mu saka mishi da shiga wutar jahannam kuma da mun sakamakon azzalimai haka da haka duk wanda ya da'awar ilahan daga nasin qur'ani ce ina za a sa shi to ina yan wuhudatul wujud ina yan hakika wanda suka fito daga dariƙar gadariya yan hakika wanda kana ji a maiduguri in ka ji akwai wata unguwa sai a nuna ma Allah arba'in Allah fa arba'in yi Allah kawai yazo zai fice a ce mai haka yaka kaga wancan yi Allah ne ce ha ba Allah to baka sani ba kuma wallahi da gaske suke ba kaga ku zo dariya kuke wallahi su da gaske suke ba saboda ka san menene an ba su wani wurdi ka lura wanda zaka je ka yi da iyakar kwana da abubuwan da zaka ja dububbuka kaza dubu saba'in kaza dubu ɗari kaza kawai in kai wannan shikenan kawai zaka yi dukuli zaka yi habara zaka yi insha'i shikenan kawai ka koma Allah dan Allah ɗan uwa ku diba gani wai in tambaye ku akwai kokarin da zaka yi yanzu ka koma annabi ba maganar Allah ana iya koma annabi yanzu akwai wani kokari da zaka yi ko kullun ka rika kiyamul layl ko saboda tsabar koran Allah kullun ka rika kuka halka mutu wannan ai kaga karshen biyayya Allah yanzu dalili wannan Allah ya baka annabata yanzu kuma yanzu ba maganar annabta ba har arka maganar wai Allah wallahi tallahi wanda ba wannan labarin kar ku dauka labari ne shi iya cikin gari kuna zama na kana ji a titi kawai kuna shan burodi da madara ko wani zai ce maka wani wani eh ko ka san wancan wanda ya wuce Allah ne fashi ce ce Allah Allah wallahi sai shi Allah dan Allah malaka dai to kai yanzu kun zo wani mutum ya zo ya gudu wata kalma ya kama shi tawili aka ce ya zagi annabi an yi kaza a kashe shi ha ba ga wanda za a kashe wanda ya ce shine Allah in ba a kashe ba wanda ya ce shine Allah ba za a kashe a duniya alloli kana ji a Maiduguri sun dora alloli alloli yanzu wani ke ma bayani ba a baya ba zancen da nake maka a yanzu ba alloli daban-daban wanda wannan Allah ne wannan Allah ne sun yi ɗari inna lillahi to wannan ita ce aqidar ɗan haƙiƙa domin su a aqidar su duk abin da Allah zai iya to Shehu Ibrahim Inyas yana iya duk wani abu da ka sani wanda Allah zai iya su a aqidar ɗan haƙiƙa to Shehu Ibrahim Inyas yana iya yanzu in tambaye ku da Allah Sheikh Ibrahim Inyas yana iya kashewa yana iya rayawa yana iya arzatawa yana iya talautawa yanzu in tambaye ku ya iya mu lissafin aikin ƴan murya kadai ba ƴan Nijar ba ba ƴan da magara ba kawai ƴan murya abubuwan yo an aka samu dan iska ina ga yo ya lissafa aikin da yake aikata na rana ɗaya ma ya isa ya lissafa to yanzu kaga wannan abin kaga duka kawai jahilci ne kawai an dawo mutane ba su da ilimi an dauke su bisa karatu kai yanzu a duniya ce wai Allah ga Allah yana yawo a saman ƙasa Allah to dole kenan zamu kawo can ayat da maka ta dazu saboda annabi Isa ya tsarkake kanshi dangane da a gaban ubangiji madaukakin sarki cewa wannan aqida ta masu cewa ni dan Allah ne ko waɗanda suke cewa ni Allah ne wallahi ban ma san da zaman su ba Allah kawai ku karanta da su dole mu kawo can ayat lan yastanke fal masih an yakuna abdan lillahi wala da mala'ikatul muqarrabun annabi Isa dan Maryam wanda ake zashi almasihu bai kyamaci ba shi kasancewa shi zaman bawan Allah babu inda annabi isa ya taba kyamar a cikin shi bawon Allah kamar yadda isa da zai ka in huwa illa abudun ana amana ale ba kowa bane annabi isa face bawa ne kawai muka mishi ni'ima kaga da muka bashi annabata sannan da wannan karamomin da ya tabbata a gare shi ubangiji madaukakin sarki ya ce wa man yastanjib an ya'a walal mala'ikatul muqarrabun haka mala'ikun da suke makusanta hamalatul arsh jibril mika'il israfil malakul maut dukkan su basu kyamaci ba a ce musu su bayan Allah ne dadi suke yin an ce musu su bayan Allah wa man yastankif an ibadatihi duk wanda ya girman kai yayi daga dangane da cewa shi ya huta daga bautar Allah ko yana ga cewa shi yayi karhin bawa wa yastakbir ya kyamata a ce mashi bawa yake ga cewa shi ya huta a ce mashi mai bauta ma Allah sannan ya girman kai ya nuna cewa kawai shi ba bawan Allah bane wa yastakbir da aka kawo ta kalma kalu da wanda tawkidul ma'ana li kalimati al-ula shine al-istinkar shi ma girman kai ya Allah ce fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sannan masu irin wannan dabi'a dukkan Allah zai tattara su ya zuwa gare shi a gobe kiyama dukkan sai tura su dal jahannam da haka annabi Isa yana jin daɗin an ce mashi bawan Allah bawan Allah manzan Allah bawan Allah ita ce magana da ya fare qala inni suratu maryam qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya was salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu da ya ƙarshe Allah ce zalika isa ibn maryama qawlal haqqi allazi fihi yamtarun to wannan bayanin duka da aka yi a baya annabi isa ce shi bawon Allah ne Allah umarce shi ya rika tsaye da sallah yana bada zakka shi mai biyayya ne ga mahaifa duk inda yake shi mai albarka ne to wayannan abin da ya faɗi shi wannan dan jinjirin da kuka rena to wannan shine haƙiƙanin in kana neman waye isa dan maryam Allah ce wannan shine isa dan maryam kuma qaulal haqqi allazi fihi yamtarun shine magana ta gaskiya wanda wasu suke jayiya akan ta cewa ai ba a ce mishi bawan Allah ya huta Allah ce wannan abubuwan da Annabi Isa ya faɗi wa shine magana ta gaskiya Annabi Isa ya tabbata sai da bakin shi cewa shi ba dan Allah bane shi ba Allah bane waye shi bawan Allah ne Allah ka daratar da mu Annabi Isa zai ce ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq bai dace ba da ni a ce na faɗi wannan magana saboda maganar ba gaskiya bace amma ubangiji tunda kai ka ce in ba da shaida a gabanka in kuntu qultuhu baka da alimtahu in ma na zamanto na faɗi wannan magana a rayuwata ta duniya kahi in zo nan gaban ka gobe kiyama to ai kai ka san in dai har na faɗi ya Allah kawai a hukunta ni to kaga anan za ku gane cewa ashe mutum wanda yake da gaskiya bai tsoron a bayyana gaskiya a duk inda take da wannan ne za ku ga galibi in aka kiraye ka kwamsa yari ko juje ya kiraye ka ga ji kana kuma ni yanzu me za a kiraye ni yo me nayi to ne kake ta hankali in ka je juji ba tambayo bane sai an ce ka saci salula ai ka ce yanzu da salula ɗin shi abu ne mai sauki ba haka bane to in ka ji ana wallahi ni ho banna ni bana je ba ma yo ni da ba to yana anya ko baka da wani layi ba me gaskiya ka ko fir'auna ya kira ka kada bakin tuka tuka tuka ya kashe ka in ya kashe ka ina zaka gangara aljanna kuma dama ko ka je ko baka je ba zaka mutu wa man lam yamutu bi saybi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid in ma baka mutu ba a wajen yaki to ka mutu a matala kawai sababban bukan mutuwa ne suke saba amma mutuwa ko nawa ce mutuwa ɗaya ce wallahi ba yanda za a yi mutum ya kauce a mutuwa kowa ya kai baka isa ba in kana daukan mataki ma ka dauka na mutuwa shine aikin lada shine yawan tawabu yawan karatun alquran yawan bin sunna ta manzon Allah kalkai rata zamanto mai girman kai ya zamanto kai kowa yawan sadaka kyaukyawar dabi'a kan karkare na mutane wannan shine matakin mutuwa shine aka tambaya annabi wahi kowa hankali ce wanda yahi kowa yawan tana mutuwa in ka ganka aka yi kwana uku baka tana mutuwa wala baka da imanin ki ba zai yi ba rana ta fito ta fada baka tana ba mutuwa wala ba mutumin kirki bane ka Allah ka tartar da yace ta'alamu ma fi nafsi ya Allah kai ka san abin da yake cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsi ka ni ba san ba abin da yake cikin tattare da kai shi kuma nafsi ba a kwatanta Allah da zuciya sai ka ce ni kuma ban san ba abin da yake tattare da kai ina fatan mun fahimta ka ba Allah kenan mene girman shi innaka anta allamul ghuyub lalle kai Allah kai ne masanin duk wasu abubuwa wanda suke koyewa halittoti to yan uwa anan zan yi wani tambi dangane da wasu daga cikin kishiyoyin aqidar ba yana ce ba yan bid'a kun gane da ina ce kishiyoyin aqidar wanda suke cewa manzon Allah ya san gaibu da farko ma mutum kahin ka ce annabi ya san gaibu ya kamata a ce akwai wasu ta'arifat a cikin ka'ida na larabci kuma da fiqh a ce ka fahimce su me ake cewa al-ghaib ya kamata duk mutum musulmi kahin ka buɗe baki ka ce annabi ya san gaibu ya tambaye ka mal muradu bil ghaib istidlah me ake nufi da gaibu a istidlahi na shari'a in baka san ba wannan kaga dan ka ce annabi ya san gaibu a jahilci ne kawai ba a ilman ta da farko a ce ka san me gaibu yan uwa kun san me al ghaib shine ma gaba anil hawas shine abin da ya koyewa wasu gabbai guda biyar wannan abin ba a iya dafa shi ballantana ka ji cewa tabshi gare shi ko tauri nawa muka samu kenan daya kuma sannan ba ya ɗanɗana shi a harshe a ji cewa man dagare shi ko zaki ko tsami ko yaushi ko wani abu abin da ya kama da irin wa'annan siffofin nawa kenan muka samu biyu kuma hanci bai iya shako shi nawa muka samu ko kuma idanuwa bai iya ganin abu nawa muka samu nawa muka samu hudu to na biyar kenan nake so ku gama kuma kunne bai iya sauraro shi to wannan shine ake ce mishi gaibi to malamai suka ce duka malaman lugha da malaman nahau da sarf da fasaha suka ce wannan hanyoyin guda biyar shine hanyar ilimi ka dari mai kanka kaga da kace annabi ya san gaibu kaman abin da nake so ku gane ban san ba ku hankalin ku ya goma ina wa'annan al-a'dha wal khamsa ke to su ne hanyar da ake samun ilimi duk wani abu da ka sani a duniya wanda ka sani abinci ne ka sani tele ce ka sani jirgi ne ka sani mota ne inji ne ka lura matala ce kaza to wannan hanyoyin guda biyar ta ne ake samun in ma wani irin ilimi ne da ka sani to ta wani hanyar guda biyar ne ake samun su to dukansa kaga an done su ba wanda ya san wa'annan ya Allah to yanzu example in ka ce annabi ya san gai dan Allah baka kare ta ba kanka a wannan tarifin da muka yi example tambayar da zan maka to ta yane ne ya sani sai ka ce sanasu da shi akai da me yaji da kunne in ba a sanar da shi ba kaga ba zai yi ba to kaga da a ce mutum ya san gaibu da ba zai faɗi ba za ka faɗi ba a lokacin da aka sanar da shi abin ya fita daga ma'anar gaibu ina fatan kun fahimta to wannan ta'arifin shine nake so yan bid'a su gane da farko ma ka gane ta'arifin gaibu kahin ka zo kai kan ba ka ce annabi ya san gaibu kuma banda wannan muqabalar ka ta biyu kuma ga ruwan ayoyi nan a Qur'ani wanda ba sa iya banda sahuwa wanda Allah ya nuna cewa ba wanda ya san gaibu hewa wa indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun kabir wannan ayar tana cikin suratu fatir sannan Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa bagatan wannan tashin kiyamar da suke tambayar kamar zan Allah baka sani ba kuma yan sama da yan ƙasa duka halittocin da suke sama mala'iku da yan ƙasa ta musu nauyi ma'ana sun yi sun yi su gano sun kasa gano yo ganowar ka gane in Allah ya sanar da su ne za su gano shi kuma bai sanar da su shine Allah ya ce kai bari a baku labari kiyamar za ta zo kuma ba ku isa ba ku san yaushe ne amma zan baku alama ta shine la ta'atikum illa bagatatan ita kiyama batta bayyana batta zawahi bashiri to shine a wata ruwaya annabi ya ce dukkan mutane kowa ya kama aikin da ya hiba kari kawai Allah zai sa a busa gaho mai zana yana zana za a busa gaho masu shan wiwi sun fara sha masu shan giya masu shan sharsho barawo ya kaje ka dauka mutane kawai ka hinka je ka sayar ka hinka biya bukata Allah ya sa a busa gaho manahuci manahuci ne manahuci kana cikin manahuci Allah ya busa gaho duk wani mutum da ka sani abin da yake masu kiyamun laili suna cikin masu karatun alqur'ani masu nazari masu yi wa uwayensa aiki masu kaza kowa sai ya shiga aikin da ya ba gari Allah zai ce mala'ika Israfil to babu matsala na baka uzuri ka busa wannan kaɗan ne na ka daga cikin ayoyi wanda suke nuna tabo wanda ya san gaibu ya Allah dan da kalma shiga wani guri kuma malamai sun yi ijma'i cewa wannan ayar da take cikin suratul naml da ita ce Aisha radiyallahu anha wanda tana cikin fuqaha us-sahaba in zaka zano a sahabbai goma na farko da suka kowa ilimi a sahabbai ina fata mun bayyana ya kasa Aisha ta dukkan karima gudun da ita ta kawo hujja akan cewa duk wanda ya ce annabi ya san gaibu to ya tabka Allah gariya Aisha da bani bane nace annabi bai san ba gaibu kana ji ta suke wai su wai yan bid'a wai su suna ta ahli sunna ne amma suna ta annabi bai san ba gaibu kaga sai rage mishi daraja Aisha ta daraja annabi daraja zo to a auna ku da kai da Aisha to wai san annabi yan uwa wannan riwaya aina take tana cikin sahihu muslim hadisi ne daga masruq kun san masruq ai go almajirin wane almajirin Aisha ta ne ito masruq da kunnan yaji Aisha ta ce abu guda uku duk wanda ya jingira manzan Allah ya faqad fitara ala Allah alkaji wata ruwaya faqad faqad azama ala Allah alkariya ya wa Allah wata kibe mai alkariya abu uku zan tsallake ɗaya duk wanda ya ce annabi ya san gaibu to ya tabka Allah kariya da wata aya ta ga hujja wata kila ni in na janyo a ce ba haka ba take ni to ba a fahimta ta ba a fahimta da Aisha ita ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ita ce wa ma yash'uruna ayyana yi ba a son manzan Allah ka cewa gafaran maka da sahabbai wanda kuke tare da su babu wanda ya san gaibu jumla ce in sha'iya ko illa Allahu hurubul istisna an rabu manzan an ce illa Allahu wa rasulu wa aka ka ce da halittotin da suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai ba wanda ya san gaibu da Allah ni kuma tambayar da zan muku shi annabi a yan sama yake ko a yan kasa a yan kasa kuma ka ce ba wanda ya san gaibu he Allah an ce ban da shi ko kuma har da shi kai dan bida yanzu ka zo hadimin yanin za a toka wani ya Allah ce illallahu duk halittocin da suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai ba wanda ya san gaibu illallahu ya Allah in kuma wani ya ce muku a na san gaibu ya Allah ce to abu ɗaya ne tambaya ɗaya za ku mishi kar ku ƙara mishi ta biyu ko ta uku sai ku tambaye shi wa ma ya shu'uruna ayyana yau ba a so na tun da ka san gaibu to ga mu yaushe za a busa ƙafa shikenan da ka ga mu ran da za a busa ƙafa in an muka ga ranar ta zo aka busa to shikenan ka san gaibu ina fatan mun bayyana a cikin sahihul bukhari wani yazo yana tambayar manzo Allah yake cewa annabi kai ne wanda ka san gaibu annabi ce ƙarya kake ni ban san ba gaibu wani wani abu inkarin da annabi akan bai san ba gaibu da yawa ne a hadisi suna da yawa bisa lissafa ba to da haka amma su ka san yan bid'a kullun abin da suke so su ne su tabbata su manuwarsu Allah ka dartar da mu annabi isa ya ce innaka anta allamul ghuyub ya allah kai ne masanin koyayyi ka duk wani al'amari wanda yake koyayyi kai ne ka sani ma qultu lahu nan abinda zamu gane ubangiji ya tambayi annabi isa a gaban a gaban kiristawa kuma a gaban halma wanda ba kiristawa ba misali mu musulmi tunda wannan abin zai kasance ne yau ma ya jima'ul lahul awwalina wal akhirin ranar da Allah zai tattara yan farko da yan karshe ya tambaya annabi isa kai ne da kai da mahaifiyarka kuka ce mutane kuma abota muku banda Allah Allah wannan magana ni ba ni ba na wai ai magana ba ta ma dace ba a ce ni na wai wannan magana ai ba ta yi ba kama da gaskiya amma ya ubangiji in na wadi ka sani saboda kai ka san duk abin da yake cikin zuciyata ni kuma ban san abin da yake tattare da kai kuma ya Allah kai ne ka san duk wani abin da yake boyayye to yanzu annabi Isa zai ga Allah sakon da ya ga musu kuma wannan sakon da ya ga musu shine dama aka aiko shi da shi shi ya huta ko bai huta ba yanzu kuma aiki akan suwa akan waɗanda suke cewa annabi Isa dan Allah ne da waɗanda suke cewa annabi Isa Allah ne ma qultu lahum ni ban ce musu ba komi na na'am irfa sautak ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم na'am فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم na'am وأنت على كل شيء شهيد Ubangiji madaukakin sarki ce ma qultu lahum ni ban ce musu ba komai ya ubangiji illa ma amartani bihi hede abinda ka umarce ni da in gaya musu to anan ko ya gane me aka umarci annabi Isa ya gaya wa kiristawa shine jawabi shirkin agaba shine abinda ka umarce ni shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum shine ku bauta ma Allah ubangiji na ka gano ne cewa shine ne bawa ne wa rabbakum kuma shine ubangijin yanzu dan Allah wannan amsar da annabi Isa ya bada a kai tsaye ya nuna cewa ilahantaka a wajen wataki a wajen Allah kuma ya nuna cewa matsayin shi shi waye shi waye annabi Isa bawa ne tunda ya ce rabbi kaga yayi tasbiti kenan na ilahiya kuma wa rabbaku kuma ubangijinku ne wannan shine na gaya musu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na zamanto akan su mai shaida ne matukar rayuwar da nayi a cikin su wannan rayuwar da nayi a cikin su ta tsawon shekara 33 kamar yadda aka faɗa a wata kissa wallahu a'lamu bi sihhati kabari Allah madaukakin sarki shi yasan cewa malaman da suke hakaitowa cewa annabi Isa yana dan shekara 33 aka dauke shi zai komo kuma ya rayu a duniya yanzu a gaba a ƙarshen duniya ya shekara bakwai kuma ya mutuwa irin ta kowa kuma zai sallah a bayan mahadi shi wani hadisi ne sahihi abinda aka samu sabani cewa a talatin da uku ne aka ɗauke shi ko kuma a sannan in ya komo bakwai kin ne zai ko kuma a wannan shine inda sabani shi na bakwai kin akwai hadisi yadda shi gaskiya ban yi ba bincike akan ingancin shi wallahu a'lam amma tabbas wajibi ne akan duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah ya tabbatar cewa manzon Allah ba makareci bane mai gaskiya ne to wajibi ne akan ka ka yarda cewa a gaba a ƙarshen duniya annabi Isa zai komo duniya kamar yadda manzan Allah ya tabbatar a sahihul bukari da muslim zai zo a saman gajimare yana tare da mala'iku guda biyu ɗaya a ɓangaren shi na dama ɗaya a ɓangaren shi na hagun kan shi yana zub da ɗasar ruwa wannan gajimaren zai sauko shi duniya kuma a lokacin da duniya ta cakule he bala'i ba abin da ake a saman ƙasa saban Allah zina a mutum zai kurɓa mutum ya kuwa a tambaye shi me yasa ka kashe shi ya ce ni ma ban sani annabi ya ce da za a taso matattan a tambaye shi me ka taɓa mishi a rayuwarka ya ce wallahi ban san ba abin da na mishi kawai saboda lokacin nan bala'i ne ka lura kawai ba za a ga mutum ya zo zai huce ta makabarta ya kwanta yana birgima akan kabarin matacce yana cewa ya laita ni kuntu misal hazar rabi kai to na ina ma da a ce ni ne aka binne ana aka ce annabi me yasa ya ce saboda tsabar bala'i yadda yake gani a duniya shi a jin shi gwandama a ce alabe yake a bayan ƙasa to da haka yan uwa Allah madaukakin sarki kada kai mu wannan lokaci kuma Allah madaukakin sarki ya cika mu da imani annabi isa ce falamma tawaffaita ni a lokacin da ka karɓe ni to wannan tawaffaita ni kin shine malamai suka yi takaddam su yan kala kato sai suke fassara ta da falamma tawaffaita ni a lokacin da ka karɓi raina kenan za a kidar yan kala kato annabi isa ya mutu ko yana da rai ya mutu ko yana da rai ya mutu ko to ya za su je da ayat da take ta wa in min ahli kitab ko wa inna min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida to qabla mautihi yaushe ne zai mutu ya mutu su matsalar sai su ce alkur'aniyan kuma yan mu zo a cikin qur'ani har lahim ga musu wata aya sai su rasa yadda za su yi da ita galura kuma su ce eh ai ta iya yiwa tunda an ce kabla mautihi ka himmatuwar shi ai ta iya ka himmatuwar tashi ne duka mutane za su yi imani da shi kuma tukwan daga baya mutu yanzu duka a ayat yanzu wani abin da lawadin duka a ayat ka gani in ka lura jumla salanta a larabci ka lura wani bayani ne daban wanda ba shi da alaka da wannan ina fatan kun bayyana example din mun kuma can wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulallah wa ma qataluhu وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن الذي وما قتلوه يقينا kadiba gani ba ba su kashe shi ba a tabbas kin sun kashe shi kaga wannan ayar ta nuna cewa ba kashe ba annabi isa bal a a ba kashe shi ba suka yi rafa'ahu Allahu ilayhi an ce ba a kashe shi ba kuma kace an ɗaukaka shi an gaishe wajen Allah a mace ko da rai kai dan kala kato na irin tafsiri ne kai wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya zamanto ya fi karfin komai kuma gwani ne dan yayi wani abu ba wani abu ba ya dau mutun da rai sokotum ya kai shi wajen shi a wajen Allah wannan ba wani abu ba bai iya gagarar Allah to ka gani yanzu wannan wa in min ahadil kitab ko a wata kira da wa inna min ahadil kitab illa la yu'minan nabi ka ga yana nuna cewa a gaba ne abin zai zo ga wanda ya san tafsiri na alqur'ani to wajibi ne akan duk wanda ya amsa sunan musulmi ya yarda da Allah da qur'ani ka yarda cewa annabi Isa bai mutu a gaba zai mutu yayi mutuwa irin ta kowa in kuma ka ce mu ya mutu to nuna mun yaushe ya mutu a wani gari ya mutu ina gabarin shi ka nuna mu kabarin annabi Isa a ina ne ya mutu tunda bai ma dade ba da mutu tunda hal yanzu annabi Isa da mutuwar shi bai cike ba shekara dubu biyu da wani abu ko hal yanzu al-lissahi ma bai cike ba dubu biyu to kaga ba mu maka ba magana akan annabi Musa ko annabi Hud ko Salih a wannan barsa a nesa saki to mu je ka nuna mu kabarin annabi Isa ina yake su yan Ahmadiyya sun yi ƙarya sun ce a sumburi yake kabarin annabi Isa yayi shekara 120 ya mutu kuma an binne shi a wani gari ana ce da shi sumbur su suka yi ƙarya fa babu maganar a Qur'ani babu a hadisi babu a fiqh kaga wannan mun tabbata sun yi ƙarya su wata suka yayi 120 babu inda aka ce annabi Isa ya shekara 120 ƙarya ne sai Allah ka darajar da mu yan uwa so nake karasa wannan tafsirin falamma tawaffaitani at-tawaffa a larabci tana daukar ma'ana guda uku ya kamata da farko maka hinka fassara kalma kasancewa ihtimalin ma'ana ne wadai at-tawaffa bi ma'ana al-maut Allahu yatawaffa al-anfusa ina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qaba alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma kaga at-tawaffa nan me yake ne a biya ka da ta mutuwa kuma da ta barci Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shine yake karbar rai a lokacin mutuwa ta inje wallati lam tamut fi manamiha wadda kwa bata mutu ba a cikin barcin ta kaga an karbara amma bata mutu ba to ya yake kuma fa yumsiku allati qaba alaiha al-maut wanda Allah hukunta cewa za ta mutu ya rike ra kawai daga barci shi kana azu abdurrazak abdurrazak kai inda ustaz isa zo tashashin ka kasa ustaz ari kai ma zo in aka bangira shi a ce ya mutu kana daga barci kawai Allah ya rike ranka ya kime da hai amina zaka fada wallati lam tamut fa yumsiku allati qabaiha wa yumsiku allati qaba wa yursilu al-ukra wa tajal al-ukra wallati lam tamut fi mana wa yursilu al-ukra ita kuma ɗaya wanda take cikin barci wadda bata mutu ba sai saka mata ranta sai kuma gangan jikinta sai dai ashe kaga wa hatta barci wannan a matsayin mai barci Allah yana karɓar ranka in ya mai dole kake tashi kaga mun samu nawa kenan biyu kenan na uku kuma cika alƙawari fulanun tawaffal ahad wani ya cika ba karɓar rai bane kuma ba barci bane cika alƙawari to wannan falan ma tawaffaita ni a lokacin da Allah ya karɓe ni to da ya karɓe ni me ake ni ya karɓe ni shine nake so magana me ake ni ya karɓe ni a matsayina na mai barci ina ba zaba da ba a matsayina ba na na mutu yanzu yaushe ne zai mutu shine a gaba zai zo duniya kuma ya mutu kamar yadda Qur'ani ya bayani to Allah ka dartar da mu ubangiji madaukakin sarki falan ma tawaffaita ni lokacin da ka cika da ni kunta antar raqiba alaihim kai ne ka zamanto mafi kusantaka akan su wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce in kana so ka bata ma'anar daukar ran amma ba yanzu ba take ne a gaba tunda da an ce falan ma kaga tunda aka ce falan ma a gaba ne za a yi a lokacin da ka karɓi raina kaga ba ya ce ba a ka karɓi raina falan ma tawaffaita ni a lokacin da ka karɓi raina kaga a gaba ne lokacin zai zo to kunta antar raqiba alaihim ka zamanto kai ne makusanci a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid kuma ya Allah madaukakin sarki kai a bisa kan dukkan komi kai ne mai cikakke shaida kai kake kusa da kowa fiye da duk mala'ikun da ka aiko mishi suke tare da shi ka yi kowa kusa da bawa kai kake kiyayewa aikin shi kai kake gadon shi kai kake control kin shi bai isa bai koye maka inna allaha لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بالأرهام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وما كان من صدق فمن الله وما كان من خبأ أو وما يقرأ سعيدا ما يقرأ سعيدا بسم الله نعم نعم سبيل تنبيه نعم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ina ma iya zuwa har ƙarshen aya ko annabi isa zai cewa allahu subhanahu wataala in tu'azibuhum in ka musu azaba fa innahum ibaduk to lalle su waɗannan kin bayan ka dama kai ka halitte su kuma gashi dai ni dai na tabbata abin da suke faɗa ni ban waɗi kuma ni banna cikin abin da suke kan shi kuma ni abin da ka turo ni da shi ma ba abin da suka faɗa ba wa in ta gafiyar lahum sanan hallo in ka gafarta musu ka yahe musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai Allah kai ne mabuwai wanda ba abin da yake gagarin ka kai karfin komai kuma alhakim kai ne gwani na gwanare wannan ayar daga cikin faralarta ita ce ayar da manzon Allah wata rana ya kiyamul laili da ita tun bayan sallar isha hal asuba yana kiyamul laili da ita da ita yake ruku'u da ita yake sujada idan ma malaman hadisi sun tattauna akan cewa wa biha yarkau wa biha yasjudu cewa a ruku'u ne yake karanta ta ko a sujada ne yake karanta ta aka ce mubalaga ma'ana wannan ayar da ita ce ya kiyamul laili saboda a wata ruwaya manzon Allah yana cewa Ali ibn Abi Talib kal ka yarda ka karanta alkur'ani ko a ruku'u ko a sujada kaga annabi ya hana a karanta duk abin da ya shafi bangaren nassin alkur'ani ko a ruku'u ko a sujada kaga kuma a wannan riwaya an nuna cewa wa biha yarka'u wa biha yasjud to duk inda aka samu wani aiki aka ce annabi kuma aka samu nahayi to wannan nahayi shi ake taqdima alal fi'li ina fatan man fahimta da haka kenan in ma wani ya fahimci cewa a ruku'un yake karanta ta hallo ya karanta ta a sujada a ba haka bane saboda galibi kiyamul lailin annabi in ya zo ruku'u nau'i'ikan tasbihohi ne yake diya sannan in ya je sujada kuma addu'o'i ne yake masu yawa ya Allah ka kare ni daga bala'i ya Allah ka kare ni daga masu hasada ya Allah ka kare ni daga masu sihiri ya Allah ka raba ni da mahasada ya Allah ka ɗaukaka ni ya Allah ka kiyaye mana addini na addu'o'i ne yake masu yawa kaga ba zai zo bai rika maimaita aya ɗaya a ruku'u da sujada kuma kun lura a cikin ayar ai babu roƙo in kun lura ayar babu roƙo ai ai ayar kawai jumla ce insha'iyya da kabariya ina ba da man fahimta da haka abinda muka fahimta a hadisin wannan wa biha ya raka wa biha ya sujud wannan ayar ita ce in ya karanta hallo yayi ruku'u ya warware sujud hallo in ya tashi a tsaye hallo ita ce zai karanta ina fatan man fahimta hadisi ne sahihi da haka kai ma in ka ga dama kawai wata ran a kiyamul layl kinka in ka zo awa biyu ne zaka yi ko uku ko hudu kawai ka rika karanta in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka ga dama ka dora uku ayi da ko ka yi hudu ko biyar ka yi ruku'u hal ka kare kiyamul layl kinka daga baya ka karanta salatul ibrahimiyya sannan ka yi addu'a ka yi tawassuli ka roki Allah duka bukatotinka na duniya kuma ka nemi kariya daga duk abin da kake jin tsoron zai cuce ka wannan ka'ida ne an ba kowa yancin wani نعم قال الله هذا
قال الله هذا يوم ينفع أكوي بياني دياب.
الصادقين صدقهم.
matsaya daga nan akwai bayani jiya matsaya daga nan qala Allahu haza saboda akwai bayani jiya da aka saboda ubangiji zai wannan maganar ne in an tashi kiyama to kaga ana buƙatar a kawo maganganun ibnu kasir hal yanzu in kullu rahuni ne ne bayani hubu mu bar ibnu kasir ya magana da haka kenan satin sama sanyi in zamu bar ibnu kasir shi ma ya magana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa ma kana min sidqin fa min Allah wa ma kana min khata'in aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum to yan wa kenan muna da minti 6 zuwa 7 na tambayoyi na don da zai tambaya rika daga murya na'am na'am ustad Isa kunta anta raqiba alayhi masha Allah kaga wafa anan shi cika alƙawari amma anan bata iya da ihtimali wannan yawwa ma- na fahimci da kake ne kaman an bata ma'ana guda na uku ko mun samo biyu a cikin alkurani Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manani hana kenan biyu ko kuma ga wa ibrahimu allazi waffa yanzu ka ce annabi ibrahim wanda ya karbare annabi ibrahim yana karbare kun gane abin da anna- ai, a- ustaz isa gani ma'ana wani istidlali ne nace in ka ce zaka bata ma'anar waffa kawai daukar rai ne. to annabi ibrahim yana karbare amma kaga menene ayar in ka diba karkashin tafsiri da annabi ibrahim wanda ya cika alƙawarin da Allah ya dora masa kaman can da Allah ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahadi zalimin ko ahadi zalimi annabi ibrahim an jarrabe shi da wasu dokoki guda goma duka ya cika su Allah ya ce to tunda ka cika wannan dokokin fa to na maida ka shugaba a mutane duk wanda ya bi ka aljanna zai shiga inda duka duniya za ta ba annabi ibrahim aljanna inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim mutun daya Allah ce al'umma ne mutun daya saboda da duka duniya za ta bi shi kawai aljanna za saboda sun surutu riko da tauhid na'am barakallahu fik na'am wa alaikas salam wa rahmatullah dangane da mutumin da ya tashi yin sallah daga mutanen ta'awizi da du'a'ul istifta wace ne zai fara gabatarwa wanda ya tashi sallar farilla ko nafila yanda ya inganta a sunna ta manzo Allah abinda zaka fara shine du'a'ul istifta allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ka koma sahihu al-bukhari ko sahihu muslim hadisi na al-muttafaq ala sihadi ko ka koma hisunul muslim na al-imam al-qahtani akwai masu cewa husunul muslim husunu ifuskure hisnul his bi kasiril ha his karkace hus in kace hus kyau ne gaci his kuma halo da lafazin bakin nabi halo ba sinun bane sabin alhisunu shine katangewa abu kalura kakkarewa abu dan kale lalat anan kuma abin da ake ne garkuwa ake ne hisunul muslim protection de muslima kenan mene kariya ne mene musulmi shine hisunul muslim addu'o'in da annabi an wani da su a rayuwar shi kahin ya mutu na neman kariya da tsari a wajen Allah Allahumma ba'id bayni zuwa karshe ko kuma addu'ar da Umar dan Kaddabi yake yin ta in zai fara sallah me tace سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك kaga wannan ita kaman tana da karanci ma da wancan go wannan ita ake fara yi bayan in aka yi wannan addu'a da yemi kuma sai ayi ta awiz sai ka ce a'udhu billahi as-sami'il aliyam minash shaitanir rajim wasu daga cikin malamai sun ce ka iya ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim an yi takaddama ne bismillahir rahmanir rahim wa'annan duka abubuwan da na zano guda uku a me ake yin su a boye ake yin su kawai aji ka kafara alhamdulillahi rabbil alamin du'aul istifta annabi yana yin sirran kuma zai fara bayyana sai fara alhamdu da wannan ne ma aka samu sabani su a malikiya a muwaffa aka tambayi wani sahabi in annabi zai bude sallah da me yake farawa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zamanto a duk lokacin da ya kabbara ba abin da ake ji ya karanta haidai a ji ya fara alhamdu to kaga in ka dauna hadisin wanda bai san ba ilimin hadisi ya dauce wa hujja ne a ba abin da ake fara ji to in ya karanta a kalkasa wai zai ji kuma in ka diba riwayar bukari abu hurairah ya ce ya ma'aikin Allah naga in kai kabbara kana dan shiru kadan wannan shirukin da kake wai me kake karanta yace me yasa tun da wuri baka tambaye ni ba yace ina jin yaune ne ya ce annabi abubuwan ne an gare ce to ga abin da nake karanta kaga a yi nuna mashi cewa a me yake karanta a koye amma zai da ya karanta mashi aka ji ba an san me yake karanta to da haka wannan hadisin da aka a cikin muwabba wanda aka rawaito daga Abu Huraira wannan fiqhul hadis in gadi ba kaman yanda nake ga muku duk wanda bai san ba abu a bangaren hadisi wallahi tallahi in ka fassara hadisi kuskuren ka ya hiyawa da daidanka na farko abin da ake so mutum ya fara sani shine ma'anar hadis na biyu lafazul hadis na uku fiqhul hadis na hudu hukumul hadis wannan abubuwan guda hudu in ɗaya baka sani ba daga ciki wallahi kai kwabar da ba ta ubayin in baka san ba ma'anar hadis ka lura in ka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana salla ila anazati kullura ila anazati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana salla eh a kawa mashi mashi a matsayin sattara wani malami irin masu buɗe littafi kawai su fassara kansu kuma ba tare da ya koshi ba ma da larabcin ko da loga kawai kullum ya zo sallah liman ne kawai ya ɗari mai akwai a gaban shari'a sallah shi kuma kime man malami ne an zo an yi sallama wai a ne wani lamarin ya ce me sai ni gani na yanzu duk inda ake sallah ko ina wasu su sa katako wasu katanga wasu iti wasu wata itaciya shi wani malamin gashi kuma an ce kime mai na wajen ilimi kuma yana ɗari mai mu akuya a tun da kaga malami ne yana da hujja kai an yi shekara da shekaru aru aru ana jin tsoron a tambaye shi ba da hujja ga wata rana Allah sai aka yi wani bako ahli sunna wal jama'a aka yi katar ya zo bulagurai sabka a gare da aka kare sallah ya dai bar mutane suka wada yace malam ina da wata ita tambaya yace babu matsala yace mishi naga nayi sallah a gurin ku kai jigo ka dare mai akuya yace mishi baka karanta wani hadisi cikin sahih al bukhari yace wani hadisi ne yayi ga sanin shi dai kawo hadisi yace yace shi wannan lafazin kun san kamar da na gaya muku duk wanda bai koyi ba karanta littafi ba wasai to kai kuma dan kawai a ilimin addini yanzu littattafan yanzu wanda aka ci gaba an wasa wasali kai dan ka'ida yadda wasali to hal abada ko kai ba ilimi tun da wuri ma ku dage ku da kada talin tayi ba wasali eh nuna mishi lafazin ya ce mishi in ka lura ai babu wasali ya ce to ka lura al'amzatu akuya al'amzatu ku lura al'am duka lafazin iri ɗaya ne ina ba dan bayyana al'amzatu alifun lamun ainun nunun zayun ta'ul marbuta al'amzatu nuna ba ta aiki akuya ya ce shi kuma wannan lafazin example ya ce ka kuma garibul hadis an nihaya fi garibul hadis wal asar na na ibn na abu qatada ta ibn al asir kenan yace al anazat noni ke ana mata wasali sam yace to yace yace to in aka mata wasali sam me za ta koma yace mashi kenan wanda ake soka shi ne a cikin kaza ce wayo Allah yace da haka lalle to kaga an yi sa shi wani ai bashi da girman kai kaga tun daga ran nan ya tattara almajiran ya ce musu wallahi wani hadisi ne na gani a cikin sahihul bukhari ashe ban fahimce shi ba ashe ba al anzatu bane anzatun ita ce akuya shi kuma ne ne al anazatu to dai matsalar babu wasani shi ma malamin kaga uzuri za a mishi saboda babu wasani al anazatu ka gani annabin zai sallah riwaya tace yurakizu da hu anazatu ana kawa mashi mashi bashi da ana ta karge gane to kaga yanzu dan Allah tambaye ka yanzu wanda bai san baka idodi na hadisi ko kuma komawa wasu littattafan da suke fassara lafazin hadisi Allah ka tartar da mutu dan haka yan uwa dai du'awul istifta dai hadisi ne almuntafaqu ala sihati in in ma kun ga littattafan malikiya ahadari ashmawi iziya da sada muktasar kalil asakari ashalul masalik aqrabul masalik sun ce du'aul istifta makaruhi ne kai a ƙarshe ma an tambaya al-Imam Malik al-Mudawwanatul Kubra an kariba juz'i na farko Ibn al-Qasim da bakin babban almajirin shi wanda ya taso tun daga Misra ya zo wajen Maliku he da ya dauke shekara goma sha he da ga Maliku ya mutu tukun ya bar Madina ya ce Maliku wai in aka zo sallah ana karanta wani abu banda alhamdu Maliku ya ce ba abin da ake karanta daga an yi kabbara hay alhamdu Maliku ya nuna cewa ni ina kyamar mutum ya zo sallah bayan ya yi kabbara ya karanta wani abu kan ya fara alhamdu ma'ana dai a wajen Maliku du'a wal istibdami ce makaruhi to ba a iya samun makaruhi ka dole abin da annabi ya kyamata ko ya hana to kuma an samu ita wannan kuma abinda maluku ya ce makaruhi ne annabi hal ya mutu yana yi da haka akwai kuskure ko babu kuskure kaga akwai kuskure da haka du'a'ul istibta mustahabbi ne ba ma makaruhi ba, mustahabbi ne amma ne mu musulmi ne duk wanda ya zo sallah da ya bude sallar shi da kabbara ya du'a'ul istibta kai ba kai ba wallahi darajar sallar ku ba ma ɗaya bane a wajen Allah daukakar darajar ta ba ma ɗaya bane da kai da shi da haka yan uwa in ma akwai wanda da suka tafi a bisa kan du'a'ul istifta makaruhi ne kamar yadda yake cike a cikin littattafan malikiya to wannan fatawar mai da ta share ta saba hadisi ingantacce almuttafaqu ala sihati bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi wallahu a'lam na'am mhm eh su abu ya ya da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma jama'ana fi jannatika an-na'im kama jama'atana fi hadha al-makan اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا نعم سي بمبكو بوني لاباري لتتهم سنزو شكرا جي dukkan su guda hamsin sun zo akwai wani bawan Allah da ya alƙawari zai karo ashirin to har yanzu dai ashirin kin ba su zo ba insha Allah subhanahu wata'ala kaga kawai ran litinin garanti ne yan uwa a zo da wuri kawai ana la'asar mutane su zo masallaci taranta za a fara ko minti ɗaya gumma dora in Allah sa muna cikin raye da haka yan uwa kenan a kama jiki kuma yan uwa ina ga akwai abin da ya kamata mu faɗa hirar da za a fara karatu wajen akwai sharɗiɗɗika da za mu ɗora wajen karatun nan Allah kai mu dan kada tsawaita zance akwai masu bukata so bihanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh